Shirin da biyu ga watan Shawwal. Hijiran shugaba na aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda kuma ya dace da shida ga watan bakwai. Ni na tara yi mana mai shi sa yana na bayan shekaru dubu da goma sha takwas. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah ya cika mana muradinmu abinda muka yi burin cewa yau insha Allah za mu fara karanta wannan littafi mai albarka shine littafin askari a wanda aka fi sani da askar saboda sunan askar ya bacin jerin sunayen kakannin shi mawallafin tunda shi asalin sunansa Abdulrahman ne askar nan wasan ce mahaifinsa wasan ce kakansa to shi na ake da shi askar to askar kuma da larabci ma'anansa a ce soja soja mayaki shaji shi da shi askar kuma har yanzu yana da ma'anan rundunar yaƙi sunan da askar kuma har yanzu ita kanta yakin ana shi da ita askar saboda haka kalma ce wadda ta kunso abubuwa da yawa to ala ayi halin shi mawallafin littafin ya kira suna littafin da irin shafin sani wato abin da ya faru ɗaya daga cikin ‘ya'yansa mai yiwuwa ‘ya'yansa da ya haifa ko kuwa a'a almajiransa domin shi almajiri ta yake a wajen malaminsa a wajen irin ibara su ba suna cewa ladin ruhi ta na ruhi to kai ne zai yi kirajin kalman alwaladu a kansa kamar an tambaya ne me yasa shi malamin ne ya rubuta wannan littafi nasa to shi ne shi da kansa yake bayani dalilin da yasa ya rubuta littafin wanda insha Allah mun shiga cikin karatun za mu gani muna roƙon Allah ban dacewa kuma muna roƙon afuwa saboda rashin farawa da wani to shi littattafan da suke gaba gare ni nan akwai fatawar jawab sharhi ne na shi wannan littafi askari wanda alhamdulillahi akwai targayi ga na maulana shehu ibrahim a kan wannan littafi shi yasa za mu nemi albarka da wannan littafi kuma shi asalin wannan nufa nufa ne na ma'an nasiru na babban makaranta ce ina ji na nufa na ɗauko na shi saboda neman albarka shi kuma wannan littafin ɗayan wannan shi kuma sharhi ne na askarin har yanzu wanda wani malami ne ɗan najeriya ya rubuta amma mutum ne hijira ya bar najeriya ya koma saudiya ya zauna a saudiya ma a madinatul munawwaratu a garin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a can allah masa buɗe abin da ya gudana ya gudana ya rubuta wannan littafi shi na jiki a sanin madari to yana da fa'idodi da yawa shi yasa na zo da littafin dukkan guda biyu taratan ma nemi albarka da wancan taratan ma nemi albarka da wannan to Allah ba mu dacewa sai malamin yana cewa bismillahir rahmanir rahim duk ma'anan fassara basmala kowa ya sani illa dai za mu tsara wani bayani ne dangane da fassarori da malamin suka yi wa bismillahir rahmanir rahim malamai suka ce a cikin bismillahir rahmanir rahim shine mutum ya fara karatu yana neman albarka yana kankan da kai a kofan wanda yake da komai da kowa wajinan allahu saboda ka sai ka fara kawo ismullahi ajami ismullahi azam sai ma bismi allahu sai allahu ya fara zuwa kan kowane suna ya zo sai allahu ya fara zuwa ke bismillahi sannan aka kuturna ar-rahman ya biyo bayansa aka rukutur na kuma arrahim to malamai sun da suna sani tsakanin arrahman da arrahim menene ma'anar wasu ka ce arrahman shine sarkin da ya isa yake yin kyauta a duniya bai damu ba ko ka bi shi ko kada ka bi shi duk ɗaya ne tun da shi ya kawo ka ne zai nuna maka halin girma shine arrahman zai ba musulmi zai ba wanda ba musulmi ba arrahman to arrahim kuma to wannan kan sai an je lahira shi yasa su madan sun tashi fassara za su ce ar-rahman magamin kyauta a duniya li qawlihi ta'ala wasi'at rahmati kullu shay saboda Allah ya ce rahama ta zama komai komai din nan kafiri ma yana ciki saboda haka Allah ba zai hana shi ba ar-rahim kuma me ke babban baiwa wannan sai a lahira ba kowa bane فسأكتبها للذين يتقون سنة لا تسامونا saboda haka khalisatan lahu yawmal qiyama su mu'minai kenan to fasaran da malamai suke yi da farko suka ce to asma nan suna biyu wani suna ne ya bi ar-rahman shi ya bi saboda Allah a cikin alqur'anin sa ya ce ya istiwa'i da wannan suna ar-rahman domin da yawa zaka ji qur'ani ce ar-rahman ala al-arshi istawa yace ar-rahim ba da rahman ya istiwayi akan al'arshin sha to shi ya bi saboda akwai ayoyi da yawa waɗanda suka yi maganganu akan haka cikin qur'ani ko ko ar-rahim shi ya bi wanda Allah yake kebantan baiwarsa da mu'mina a lahira shi ya bi wasu ka ce ar-rahman saboda wancan ayoyin qur'ani wasu kuma suka ce ar-rahim saboda baiwarsa kebantacciya ce ga ainihin waɗanda suka yi imani to haka yin magana mujamini shine ar-rahman ya bi me yasa me yasa saboda babban dalili da aka ji daga bakin shehu Ibrahim Kaula ya ce a cikin wayannan sunaye guda biyu Ar-Rahman Ar-Rahim wani suna ne aka fara ambato Ar-Rahman sana Ar-Rahim to ka koma bayan can wani suna ne kan Ar-Rahman Allah ko to yanzu tsakanin ga Allah sannan Ar-Rahman Ar-Rahim wani suna ne ya fi kusa da Allahu wanne ne ya je can nesa Ar-Rahman ya yi mujawara da Allah haƙƙin mujawara ya sauka a kan su saboda haka yin gaba yake da Ar-Rahim saboda ya yi mujawara da Allahu ya fasara su na biyu daga cikin fasarori da malaman suke yi Ar-Rahman mai babban kyauta kyauta babba ya baka kundume mai arrahim kuma min dan kankanin kyauta kuma wani sa'in ku zuwa duwa lamura ba za su tafi ba biyun ba kuma ba za su tafi ba da yawa muke ganin bawan Allah wani yana da moto ko ba ka samu na akwai mai moto wanda ya mallaka ko ba akwai mai mashin wanda ya mallaka akwai mai gida wanda ya mallaka shin dan Allah ko nake tambaya kun taba ganin mutumin da ya mallaki moto ko ko ya mallaki mashin amma sai aka wayi gari kudin fetur da zai sai fetur da zuwa a mashin din ko a moto bai da shi kun taba gani zai maka babban kyauta ba shi amma sai ka wayi gari wata rana dan kudin da zaka sai mai baka da shi kuma ba man nan mashin zai tashi to amma da kudin mashin gaba daya da kudin mai wanne ne babba wanne ne kankani a to kudin mashin mai babban kyauta ya baka mashin mai karamin kyauta kudin mai to wani zai sai rike kudin mai din rahimi ya sai sai ta dauya kaka ga mashin din amma ba kudin man da zaka zuba ga moto amma ba kudin man da zaka zuba kuma kudin man nan dan kani ne to wannan shine babban kyauta ya baka abin ya baka mashin ya baka gida ya baka tsoro ya baka komai yanzu akwai mutanen da idan suka wanke kayan su in ba a goge ba za su iya fita ba sai irin malmatirai amma su ne ba za su iya fita ba saboda me saboda zai ji kamar ba daɗi ba daɗi ne kima na yaro karfin ya haka to wannan shi ne babban kyauta da karamin kyauta ko ne malaman suke fassarta a suke ba da misali irin wannan ba na ayi halin abin da malaman suka faɗa kenan dangane da fassara na bismillahir rahmanir rahim wanda ba a saba jin irin waɗannan fassarori ba to Allah ba mu dacewa to hadisi ya tabbata daga manzon Allah duk abin da aka fara shi da bismillah insha Allah yana da cikakkiyar albarka sai an kammala saboda hadisin kullu amrin zibalin la yubda bihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abatahu wannan hadisin a wani ruwaya fa huwa abzaqu abadahu abadahu wani ruwaya wa huwa ajazam duk wani manonin da a tauni yankakken daraja a zama wanda aka dace shi wanda darajar ba za ta yi sai da yi zuwa sai jawa saboda haka fara abu da bismillahir rahmanir rahim akwai albarka kuma insha Allah Allah zai sa mutum ya kammala saboda haka jama'a duk abin da za a faro a faro da bismillahir rahmanir rahim in aka faro da bismillahir rahmanir rahim za a samu albarka a mai muktasarul hadith ko da ki ba lalle a kawo irin waɗannan abubuwa ba yayi maganganu wani da suke yi ake ambata bismillah sai kawo tartibin su kamar haka wannan na karatu ne a cikin asalin madariki a shafi na goma sha daya masu asalin madariki sai a jiya duba yake cewa watu shirau fi gusilin wa tayammumin wa akalin wa shurbin wa zakatin wa rukubi dabbatin wa safinatin wa dukulin wa liddihi limanzilin wa masjidin wa lubsin وغلق الباب وإدفاء مصباح وصعود حبيب من برع وتبهير الميت ولعبه sai zuwa ne karshe wato ina ke bismillah shine tartim a daga ta da yake cewa an shara da yin bismillah a wanka taimama ce sha zagza wato yanka hawan dabba hawan ainihin jirgi shiga gida ko fita gida ko shiga daki ko fita daki da kishiyar haka haka nan kuma sauka a waje wanda yake sabo da sa tufafi da rufe kofa da buɗe kofa da kashe fitila da hawa kan mimbari in za a yi hudu ba da zama a kan kujera kamar yadda na zauna an za a yi karatu da rufe idon mamaci da ya mutu ya bar idon ya buɗe da za ka rufe idon ka miƙa nuka ce bismillah da irin waɗannan da irin waɗannan da irin waɗannan ya kawo sannan ke ce bismillah yana da hukunci biyar na shari'a abin da ke zama wajibi ya zama sunna ya zama mandubi ya zama makaruni ya zama haramu to shine nan ya kawo inda bismillah yake zama mandubi kamar a wajen alwala kamar a wajen wanka kamar a wajen temama kamar a wajen ci kamar a wajen sha wannan duk na karantowa ne daga asalin madarik malaman sannan inda yake zama wajibi kamar mutum ya ce ko wajibi ne malamin to me ya kamata mu yi a cikin wannan zai dauke ku
su wanda suke wanda suke waje ba wato ni kun da ke da ne ya a cikin bakin kan da ne mai bari to Allah Allah ya zamu dace kuma Allah ya fara mana albarka amin hadisi na manzon Allah ya tabbata idan ana ruwa ko yayyafi yana sauka lokaci ne na biyan bukata zuwa abin da mutum ya roƙi Allah Allah yana biya musu bukata mun karanta a tafsirin kowane shirma sai ma amma na san wasu ya hutu ma da saura da zamu da tunatarwa in ruwa na sauka ana yayyafi a yi ta addu'a ko kana da alwala ko ba ka da alwala ka yi addu'a an bukatan ka Allah zai biya domin rahama ce rahama ta haɗu da rahama sai ka yi ta tafiya bari ma ce ka yi addu'a kuma sai ka hada da salatin annabi ai shi kenan rahama kan rahama ijaba kan ijaba Allah mana haka Allah ya bukatu to inda bismillah kan zama wajibi kamar mutum ya ce na ɗauka wa kaina alkawari lalle lalle ba zan fara wannan littafi ba sai na yi bismillah wato kaga yayi nazaru yayi fakace kenan kuma ba kan wani rubuta littafi ba ko me idan mutum ya ce ba zan fara shi ba sai na yi bismillah to ya zama wajibi a kan ya fara a irin wannan babi bismillah wajibi ne sannan kuma a wajen shafi'iyya su ma suna da wannan matsala na cewa bismillah wajibi ne dan juz'i ne daga cikin juz'i na ayoyin fatiha sabanin malikawa su malikawa ma wani tafiya nasu a farko farko mai dan imam malik ya ce ma yin bismillah kun ya cikin sallah ne makaroyi to ko da yake wallahu ta'ala alam an ya dawo daga wannan matafiya musamman wadda wanda aka samu dan qasim wadda aka tattaba su a cikin al-mudawwara al-kubra an imam malik ya dinga daga wannan to akwai kuma inda bismillah kan zama karahiya wato makaruhi ne a yi kamar mutum ya zo zai sha taba ya yi bismillah ba kuma inda yake zama haramu haramu shine kamar mutum zai yi luwaɗi sai ce bismillahi a wannan haramu ne shi kan shi wadin haramu haka lokacin da mutum zai zina shi ma a babin zai zina ba zai ce bismillahi ba in na haramu amma in ya iyalin zane ya jazanta amma in a waje ne wannan bai jazanta ba haka malamai suka suka yi wannan suka yi wannan bayani to saboda haka yan uwa sai a ringa lura da irin waɗannan abin da magabata suka faɗa Allah ba mu albarkacin su haka kuma mutum zai sha giya ya ce bismillah wannan zancen banza ne giya haramu ne ba mu wani bismillah haka nan mutum zai sata ya ce na yi niyyar sata zan ɗauki wannan a ba na ka bane haramu ne a wannan ba zai yi ba to haka mutum ya niyyar kwace duk dai wato abin da ya shafi haramun ka yi bismillah wannan haramun ne malamai haka suka bada wannan fatawa da sauran matsaloli kan irin wannan kar mu tsaya muna dogon bayani kan wannan za su cinye mana lokuta din to me ga me mawallafin littafin ya fara da tahmidi yake alhamdulillah godiya ya tabbata ga sarki Allah haka ne ko bayan bismillahir rahmanir rahim sai ne ana kuma zuwa وصلى الله وصلى الله على خير صلاة مولانا رسول الله إني تركوا نعم على سيدنا محمد هذه تجربة مشيني عن النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعم وآله لعلى أنت وصحبه لصحابك وأزواجه لمتعك وذرياته لذريتك وسلم تسليما لكن تأمنت وجدك أمن تكشيا نعم.
ليس وجدك أمن تكشيا نعم تجري قال الشيخ الفقيه وهذه شيء مالي الفقير wanda yake mai yawan sanin ilimin fikiru نعم ana hore mishi fahimtar ilimin fikiru نعم shi fakihu kuma gaba yake da mufassiru da muhaddisu نعم na san wannan malamin qur'ani ne wannan malamin hadisi ne to shi alfakihu shine uba kwata kwata shine uban ubansu shine malamin su dan a gaban fakihi malamin qur'ani jahili ne الله a gaban fakihi malamin hadisi jahili ne نعم shi faƙi shi ne ke ɗauko wancan ayar da wancan ayar ya haɗa ya ba da hukunci ya ɗauko wancan ayar da wannan hadisin ya haɗa ya ba da hukunci Na'am.
saboda haka gaba yake da ku Na'am.
to wannan malami marubucin wannan littafi al-faqi مم.
malami ne na fiqh na'am malami ne na tafsiri na'am malami ne na nahwu na'am malami ne na balaga ya rubuta littattafai akan haka Allah ba mu albarkacin sa to wannan ɗaya ne daga cikin littafin su da ya rubuta amma a mazhaba ta Imam Malik shi ne ce al-faqih sai ce ne الإمام kaje jagora shugaba wanda ya cancanci a yi koyi da shi نعم الحافظ kaje hafizi ne a bangaren ilimin hadisi hafizu ne a wajen kuma fuka hawo shi ma har yanzu hafizu ne hafizi ne wanda zai istinbadi ya fitta hukunci sai ake ce da shi al-hafiz a bangaren ilimin fiqh to saboda haka ya kai wannan martaba a cikin fikihu ya kai wannan martaba a cikin ilimi na addini Hmm.
العالم العلامة kaji malamin malamai al'allamatu mai yawan sani wannan atta'u allamatu ba ta'i ne na ta'alisi ba ta'i ne na ta'ari mai yawan sani fasirul ilimi mai yawan ilimi shi wannan malamin na'am المحقق kaji wanda yake ya sakankance نعم ya sha ya yi taturin a cikin fannoni na ilimi Allah ji gaishe malama ma Allah gafarta masa wani lokaci da aka yi abin da yake kai mutanen kazan ku ku na ku yadda ku zo ina kuka je kuka sha ilimi a ina kuka sha ilimi kuka kuka zauna da malamai Lafiyan bada bari na zauna da shehu malam Musa fakiri ne mufassiri ne na zauna da shehu malam Usman na zauna bari bari fakiri ne muhaddisi ne sufi ne yake ta fadin bayan Allah da Allah ya sa ya zauna da su har da wani malamin sa na ce da shi malam sallau dan goro malam shi ki ban labarin sa ya haddace muktasar a kansa lokacin a Kano sai ɗai ɗaya wanda suke da bara'a a cikin ilimin bin Qur'an sallallahu alaihi wasallam gama ka san sha'anin malamai malamai yan wanda ba ya ne shi ba ana dan hararar sa ne malama na yadda ka an yi sallah zuwa yake tafiya karatu wani sa'in ya zo sai ya same shi yana tsaye a tsaye ba ya ɗauki kafansa ɗaya ya ɗora a ɗaya yana ragargaza yasin sai ke gaya malama shi ka san mutanen ɓaru da dama suna harana na Allah ya mun baiwa a cikin wannan littafi suna harana na saboda haka ina tsaye dare da rana mun yi buga ya bani ko ya je mutu Allah ya gamsa ya gafarta masa lokacin da ya tafi karatu sai tafi karatu ta ta ta ta ta ta ta irin namu sai ma ji yana ganin sa to amma yana kimanta shi yana daraja shi yace malam Usman bai sunan baba ma yake ce masa ni sunan baba wannan littafin kam da ka taba yi ne ko dai yanzu ne za ka yi Allahu akbar yace eh ko yanzu ne zan yace ko darasi daga inda ka dauki karatu zuwa nan darussa goma sha ɗaya ka ɗauka yanzu yace wallahi ya karama kallahu ban sani ba amun afuwa ina son kai ne za ka nuna nuna min inda zan fara da inda zan kwana Allah sai ce to tun da kace haka ko ma da baya ka dauko karatu ko ma da dauko karatu bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillah wa na'am bismillah nan shine kaza shine kaza kaza nan shine kaza kaza nan shine kaza kaza ka gane eh to ga larabin sa sai ya ba kaza ana masa larabin karatu shi bismillah wannan yana da larabi a wajen malamin fiqh wannan zuwa mun koga muke yi a nan shi ne in kun samu malamai ba ga shi mun karanta gawayi ba to in ka samu malaman fiqh za ka karanta maka gawayi wala za ka ce anya gawayi din ne ko ake karantawa kuma shi la ilaha illallah saboda irin karatu ne wancan na malamai ba irin na mukada ba ke sha shi mukada ba za a ture masa abin gaba ɗaya ba abin zai zama masa da nauyi saboda haka sai a bashi dan daidai dan kaɗan wanda zai iya ɗauka to haka zama da yake saboda haka almuhaqqi shine malamin da ya sha kogunan ilimi wanda Allah ya ara masa suna daga cikin sunayensa haƙƙo ina daga cikin sunayen ubangiji to wannan wanda ya cancanci a kira shi da suna magaskaci mai gaskiya shi wannan ilimi ne ke dawarta al-muhaqqin ke al-murtaqin kuma akwai wannan babu shi babu to shi kenan ba da da wannan sai shi ne alfadinu kaji mai yawan hankali yana da hankali da basira Allah da tsarin saba da dan kalma ɗaya zai gane abin da kake nufi a gaba shi ne faɗin na'am eh shi yasa mai dariya yake ce faɗin bi duniya kun basirin naqidi wanda za ka ga nan a harkar duniya in ka zo kana mishi magana ko za ka yi saka wawa yadda shi ba sai dai ga maka abin da kai baka sani ba amma ka zo cikin ajanan addini to sai a shafa fatiha a tsaye Mm, sai istighfari kuma sai wannan kam yana can baya da zama kar mu zama haka mallakan shi harkokin duniya amma harkokin ubangiji muna can baya kar mu yi haka ba kar mu yadda sai da min shihabuddini kadi saboda yawan iliminsa Mm.
wajen da gawaro yake haske yadda wannan gular yake haske bawo ya haka ba ko ina da ko ina to haka yi haska ta duniya gaba daya to littafi ce wata karo ta ta bagadada na'am yau ga ta Najeriya ana karanto ta ka Allah koma ka duba nisan bagadada da nan kuma haka manya-manyan kasashen duniya Allah malamin mu yake ba labari na hannun malam Suleiman ya toto kenan na'am inda suka tafi nan yake ce za ka je ka samu inda ke karanta littattafan mu na fikin malikiya Allah amma su abinda suke so ta haddace mutum mutum asalin nasi ko kudin nasi kamar yadda za ka haddace ayoyin alkurani haka ake so ka haddace littafi yanzu ayoyin su kenan ka haddace littafi a kallafa maka ka haddace risala ka haddace wannan askari ka haddace mutazar da eh shi yasa ma an ga daga can za ka yi karatu sai sun bincike ka a bikin malikiya a ina ne ka tsaya in yanzu ka zama ka dan musan wani abu wanda kan wani gida nan ka san ko kana da dan digiri to ka koma can sai a mai da kai dan haji uku ko hudu na faransa secondary school yi correct ba saboda wayannan ayyuka ne da yan haji biyu ko hudu suke yi ba masu digiri ba to saboda haka cikin malikiya ta samu karuwa a duniya saboda haka take da shi shihabun dini ma'anar shihabun dini ayin najamud dini Allah tauraro na addini tauraro mai haskawa wanda zai haskaka wa kowa da kowa Mhm.
Abdurrahman bin Muhammad bin Askara to kaji ko shine abdurrahman sunan sa kenan sunan babansa muhammad Mm.
sunan kakansa askaru shine wanda muke magana to sai aka dauko wannan suna na kakansa sai ake kiran littafin da shi amma shi ma wannan littafin ba haka ya kira wannan littafin nashi ba na'am sai shi ne al-maliki wa al-baghdadi kajiba shi ma wanda kuma wannan littafi ka tara hankalinka ba malike ne yana bin mazhabar imamu malik imamu darul hijira wanda aka haife shi hijirar manzo Allah tana da shekara 90 ya rasu hijira tana da shekara 170 da wani abu wasu kuma sun ce da 95 amma da 90 ne shine ya fi zama daidai saboda haka a nan aka yi shi imamu darul hijira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi mai bayyana ba na'am Allah ba mu albarkacin sa na'am al-baghdadi kaji mutumin Baghdad shi ma wanda kuma wannan littafi mutumin Baghdad ne dan lokacin abinda ake cin kasuwa da ita a duniya bayan ilimin alqur'ani na farko a zamanin annabi sai bayan sahabbai qur'ani da take cin kasuwanci a duniya gaba daya in kana son a ce wani ne ya zama kai ma yau ne a qur'ani Allah to da hijira ta fara kaiwa shekara tamanin tamanin da wani abu zuwa tisin ilimin hadisi sai kuce da ilimin fikihu da suka yi kuce sai zama ilimin fikihu yaron rinjaye ilimin hadisi fikihun aka fi mai da hankali kuma a wannan lokaci to a dan wannan tsakani ne tsakanin hijira tana da shekara tamanin zuwa da ɗari da hamsin na manzon Allah to a nan ne aka ci duniyar kasuwan ilimin bidiyo aka tsari daga shekara 80 zuwa shekara 156 80 lokacin an haifa Abu Hanifa 90 an haifi Imam Malik 150 an haifi Imam Shafi 160 da wani Ahmad Ahmad bin Hanbal to malaman da aka yi a tsakani su fuka hawo irin su daudu zahiri irin su sufiyanin saure irin su abdullahi bin mubarak da sauran irin waɗannan duk a ɗan wannan tsakanin aka yi to bayan kawon su ne sai malaman hadisi su kuma suka zo suka fara cin nasu kasuwa to da aka cin kasuwar ta ita ma ta tafi ta tafi ta kai wani fage sai malaman na hau su kuma suka koyo ana tafiya kuma balaga tasrifi mande tafiya tafiya sai malaman tarihi suka shigo ana na ana to haka abin ya tafi can har ya je kuma sai ya sanyi to yanzu kuma sai ya sake dawowa Qur'ani sai ya sake dawowa shi ne kuke gana ta gasar karatun Qur'ani a duniyar nan da ilimin hadisi amma yanzu da wani sabon usulumi ba irin wayan can ba zuwa wancan zamanin za ka karanta hadisi ba mai tambayan ka amma yanzu ya ce waye rawaita me martaban hadisin sannan saboda haka sai ka yi bayani yanzu abin da ake ciki kenan in ka kawo hadisi sai ka kawo martaban hadisi kuma ba ya rawaci hadisi ma wani littafin sai ka faɗe shi wannan shine abin da wannan zamanin namu ya zo da shi kuma wato kamar ni kalma guda ɗaya da ake faɗi jama'a kar ku ruru kar ku ruru da yawa in kuka haɗu da waɗanda ba mu ba ba ƴan gari ka ba za a ce mu muka kawo hadisi mu muka kawo tajawidi mu muka kawo kaza mu muka kawo kaza duk ƙarya ne babu wani suna baya ɗaya jama'a ku fahimta suna baya ɗaya wanda wani ɗan ƙungiya ya kawo shi wanda da can ba shi yanzu ne aka kawo wannan ƙarya ne babu shi babu shi duk ilmomin nan ga baki ɗaya malamin mutumi wasu sun yi talibi ma da hausa wasu sai ta talibai akan a fannonin su saboda in sun kawo hadisi sai sun faɗi martabarsa fiye da shekaru ɗari da wani abu da aka yi baya malamanmu na kanan nan haka suka ringa yi Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka duk wata da'awa shi ne ni dali Allah kare mu wannan babban malami ba malike ne mutumin bagadada ne kuma al-ash'ariyyu a ka'ida na tauhidi yana bin aqida na ash'ariyya Allah ba mu albarkacin sa sai ce mi radiyallahu anhu yadda Allah ta bata gare shi sai alhamdulillah irin to alhamdulillah hadi na'am to godiya ta gaba daga sarki Allah alhadi wannan mai shiryarwa ila sabilin rashad zuwa tafarkin shari'a wa kenan ba Allah ba shi ke shiryar da bayansa zuwa ga hanyar shari'a Allah ya ba mu albarkan wayannan suna na Allahu alhadi wato da ita ne Allah ke shiryar da bayansa shi sa yawa cikin fatiha ihdina ihdina siratal mustaqim shi yasa da yawa kuka ga wanda zai buɗe Najeriya zamanin Shehu Ibrahim Muhammad Al-Hadi Shehu Muhammad Al-Hadi eh riko da hannun man shehunanmu ya mutu tarbiya tun musu tare da Shehu Ibrahim ba kafin musu tare da Shehu Ibrahim yadda zai je aikin haji Shehu zai karama yace za ka je aikin haji eh to za ka biya ta wani ƙasa mutanen suna tsananin shauƙin ilimin tauhidi in ka same su ka kama hannu to shi ne wani ya zo zai samu shehu nan suna tsananin shauƙi a lokacin ne Allah ya ganshe ni mu ke ya kuma na kwata yace kuma san komai da kun jahilai ne ya kuma san komai ba na ta da kauniya muna ta neman ilmin ba mu samu ba shi kuma yana tare da Sheikh Abdullahi Aujara shine malamin sa aka yi tabi biyu sun shi a makara biyu sai kuma mun nan sabu ilimin da ya koya musu don su suna neman ilimin ne a littattafai kuma ba littafi yake ba yana kira zani na bayan Allah suka yi ta nema suka yi ta nema Allah bai ga dama ba sanda suka ce wal hadi yayi wasu daga cikin tarbiya suka samu wasu ya ce to wannan ilimin a cikin haka yake tukuna aka zo aka tafa da shi wasu su kuma suka bi ta suka tafi har can kauna wajen shehu suka je suka yi tarbiya bayan wasu a nan sun gasar gayi Allah ba ma albarkacin saboda haka wannan suna nasa suna ne mai girma alhadi ila sunni da rashad mai shirarwa zuwa tafarkin shirya sai su bi al'alimu bima badana kafin masanin abin da ya koya Allah kenan na'am wa zahara da kuma abin da ya bayyana Min- ba abin da Allah bai sani ba Na'am.
shine ke cewa a hada da kullum shay'in ilma Na'am.
a wani aya Allah ya hada da kowane irin abu ilimi na'am min ahwalil ibadi kaji na daga halayen baya bayi Na'am.
shine malaman tauhidi suka ce bai da mafhumi al'alimu bima badana masanin abin da ya koya zai ce min ahwalil ibadi na daga halayen bayi to waɗanda ba bayi ba ba Allah bai san halayen su ba suka ce to wannan jumla ba ta da mafhumi da bayi da waɗanda ba bayi ba da tsallararru da mene duk Allah riga ya sani to da ka shi ba abin da ya koya maka sai ba da yake ko ya sani Allah ba ma barkatin sa sai da bi ja'ilil ulama'i wasitatan fi bayanil ahkami wanda ya sanya malamai su zaman to wasida na daga bayanin hukunce hukunce na addini wannan halal ne wannan haramun ne wannan farilla ne wannan sunna ne wannan makaruhi ne ta bayani ne kuma Mhm.
fariqina bima allamahum masu rarrabewa da irin abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da su bainal halal wal harami tsakanin halal da haram su wayannan malaman fa Ya.
haka za su ringa yin bayani Ya.
wannan abu halal ne wannan abu haram ne Ya.
suna mana bayani Allah ta fara da alkhairi Amin. farrabihu man faza bi mutaba'atihim Buhari shi Rabiu wanda ya ci riba na'am ya samu matsayi babba na'am man fara shine wanda ya samu babban rabo na'am da ainihin abokantaka da yin ɗalibta da wa'annan malamai ka zo gaban su ka yi ɗalibta ka samu abin da za ka samu da sunan ka rabiru na'am ka samu babban arziki na duniya da lahira Allah.
Allah ta muna da gaskiya barkan mu da Allah wal khasiru man hada an musabahatihim wanda kuma tababbe ya zama tababbe shine hasiru Na'am.
man hada shine wanda ya bauɗe an musabati daga barin abokantaka da su Na'am.
wato baya abokantaka da malamai Na'am.
wannan ya faɗa cikin wani hali Mm.
wa salawatuhu wa salamuhu Kaji, Iran Allah da amincin Allah na'am ala abdihi tabbata ga biyayyen bawan da shi ne maulana rasulullahi na'am wa rasulihi kuma ainihin jakadansa su malamanmu suna cewa Na'am.
kar mu fasara ta abdu da bawa na'am sai dai mu fasara ta da badadin Allah Na'am.
da zama masoyin Allah Na'am.
wanda Allah ya fito kuma dama haka abin yake na'am to saboda haka shine babban halitta da ba halitta kamar sa Na'am.
duk sauran halittu suna bayan sa ne maulana rasulullah kuma Sallallahu alaihi jakadan ubangiji ne.
Na'am. muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adda'i ila daris salami mai kira zuwa ga gida na tsira gida na aminci Na'am.
ita ce gidan aljanna wannan ɗaya ne daga cikin sunayen gidan aljanna نعم المبشر بما فيها من التفضيل mai yin bishara da abin da yake cikin ta mina taflil نعم duk nufan ku haka ya kawo نعم taflil ba wanda ya kawo na abu daban sai taflil shikenan نعم amma su malaman luga sun ce ya fi dacewa a amfani da tafalluli نعم shine fi dacewa a Na'am.
kan tafsiri Na'am.
to ala ayi hali dai babu babu babu itirani wato na daga falala fi kai daban-daban Na'am.
baiwa daban-daban والإكرام
da kuma girmamawan ubangiji وعلى آله وأصحابه البررة الكرام kaji da alayensa da sahabansa su alayen da sahabun su ne albararatu Na'am.
kutattu Na'am.
sun kubuta daga barin dukkan aibi Na'am.
sun kubuta daga barin shiga wuta sai aljanna kurum الله kuma alkira masu girma masu daraja masu mutunci Na'am.
Allah ba mu albarkacin su Amin.
to daga nan jama'a na kusan masu zagin malamai su zagi sahabbai da tabi'ai sun yi hasara saboda wa'annan sun riga sun rabauta da abin da mugun isa mu samu ba sun ga annabi muhammadu sun mu gan shi sun halarci lokacin da ayon qur'ani yake sauka mu kuma halarci wannan ba saboda haka sun ji mu da abubuwa da yawa Allah ba mu albarkacin su amin salatan tujibu lahum mazid al-fadl wal in'ami Fadi, salati ne wanda take kara musu mazidal falali Na'am.
da duwa na falala wal in'ami da baiwa daban-daban na'am wa ba'du wa ba bayan wannan fa innal walada sa'ida lallai alwaladu as-sa'id da sauti tarihi Na'am.
da wanda yake mai arziki Na'am.
wani da mai arziki kimanin na'am waffaqahu Allah ta'ala Allah sai ya mishi gamo da kaddar Na'am.
shi wannan yaro mai arzikin Allah Allah.
ta muna ciki amin lamma rahaqa sinnar rashadi yayin da ya kusanci rahaka ai karaba ya kusanci sunnar rashadi shekarun nan na shiriya
wana haza an yantazima fi silki ahli sadadi kuma ya zabura dan ya tsaru a cikin zurin nan na ma'abuta arzikin duniya da lahira Allah ta muna ciki amin sa'alani sai ya tambaye ni an asna'a lahu kitaban cewa lalle ne yana roƙon arziki na a cikin baiwar da Allah ya mun in aikata mishi wani littafi ma'ana a rubuta mishi an asna an akatuba Na'am.
rubuta mishi kitaban wani littafi kuwa na'am yakunu ma'a kasrati ma'anihi yawa wannan littafi ma kasarati ma'ani ta yadda yawan ma'anoninsa Na'am.
ya zama wajizal lafzi mai gajeren lafazi mai yankakken lafazi ya zama kalma ɗaya ce amma ta kunshi karatu barkate a cikinsa Allah.
haka lalle ya littafi Allah sahala tanawuli Kaji mai sauƙin ɗauka ka haddace shi ba zai maka wuyana ba na'am wal hibzi wadda kiyayewa za ka iya ɗaukar littafin ka yawo da shi sabani irin littattafai da ake rubuta su mujalladai Allah akbar kuma za ka iya haddacewa ba tare da ya maka wuya ba Allah fastakhartu Allah ta'ala
shi shehin malamin yake da wannan yaro mai albarka ya tambaye ni shine muka ce an yi ni lafa dan da ya haifa ne yake nufin da alwaladu sabi ko ko a'a sai ne daga cikin almajiransa Allah shi bar makan sani a cikin duk sharhuna da nabi ban ji sun rinjaya da wata kalma kan wata kalma ba shi ko da haka za a bar shi a rufe amma idan Allah ya sa dan uwa an riski wani abu domin shi wannan mawallabi wanda littafin asal madari ya yi ishara da dibajul mazhab na'am wanda aka yi magana rijalu na mazhabin malikiya da wal Allah a can za a iya samu wani abu kuma ya ishara da sharhi na na tajuddin sulki yace in an samo shi za a iya samun wani abu kuma ya faɗi wasu sharhohi guda biyu a farko farkon littafi yace to amma ko shi din ma bai riski wayannan sharhohin ba amma inda Allah mu zai sa mutum ya riska wataƙila zai samu wani bayani dangane da haka amma a sofnan ba a yi tarjihi akan dai kan dai ba to wannan yaron da ya zo ya tambaye ni kaji ba wai yayi garaje ne malaman mu ba garaje suka yi ba san da ya je ba Allah zabi fasta hartullah na'am sai na ba Allah zabi dan istihara Na'am.
ya Allah rubuta abin da ya tambaye ni ko kada rubuta na'am to mu kuma kaga yanzu mu muna da garaje daga an tambaye ka Allah ka ta ce ba kun mu je za ga fara karatu to kai istihara kuwa Allah kai istihara Na'am, ya sun kai istihara sai abin sai bayyana maka to shi ke nan ka samu izini daga Allah sai ka je ka ci gaba na'am Hmm, wa jama'atu lahu hadha al-mukhtasara kaji sai ce sai na taro masa lahu nan lamirin ga shi waladun sa'id ne Na'am.
sai na taro masa hadal muktasara wannan yar takaitacciya jama'a kun ji malamin ya ce wannan yar takaitacciya to muka wajen mu gingime mi eh gingime mu littafi ne saboda ya taro abubuwa da yawa na mazhabinmu na malikiya Hmm.
wa auda'atuhu jazilan min al-jawahir wad-durarat Adgo, sai na aje littafin jazilan gwaggwaba Na'am.
na daga jauharorin lafazi Na'am.
da jauharorin ma'ana da ainihin yaƙutu yaƙutu duraru na ilimi sai na ɗibo ilimi masu tsada masu daraja Na'am.
su jawahir wato ya ɗibo gwalagwalai Na'am.
su diamond sai zo ya tara mana littafin Allah.
abin da yake cewa ke na'am to jama'a kun ji karatun nan da za mu shiga na wannan littafi kowane lafazi ɗaya ba diamond ne kowane lafazi ɗaya ba jauhari ne na'am gold ne Na'am.
saboda haka Allah ya ba mu dacewa
وسميته إرشاد السالك إلى أشرف المسالك kaji sunan littafin malamin irshadu saliki ila ashrafil masaliki irshadu shiryar da asali wanda ya haɗe wa tafarki ya zo har ya fara tafiya ba wanda yake can nesa ba ya zo ya fara asali kenan shiryar da wanda ya haɗe wa tafarki ila ashrafi zuwa mafi ɗaukaka a cikin hanyoyin ma sai zaɓi mafi ɗaukaka a sharafin misali mafi ɗaukakan mahaɗa
على مذهب الإمام الأعظم wane mutum a bisa tafarkin nan na limabban limami al'a'azami mafi girma ya san madarik da ya zo kan wannan kalma sai ce na bincika duk malaman da suka gabace ni da littafin da Allah ya sa yake hannuna ba wani malami daga cikin malaman da suka gabata wanda ya taba kiran imamu malik da al-imamu al-azam sai wannan mai askari Allah akbar amma abu hanifa ittifaqan ne duk malamai haka suke ce da shi imamu al-azam kamar yadda ake kiran sidar abdul qadir gausullahi al-azam kafin shi ba samu ba daga shi kuma yanzu duk wanda za su a kira su da wannan suna a baya sun ciwo a gayya amma fi da abdulkadir jailani shi aka fara kiransa da shi to shine nan malamai ke ishara al-imam al-a'zam laqabi ne na imamu abu hanifa to amma ga shi wannan shihabuddini ya kira malaminsa da cewa al-imam al-a'zam الله kaga shi kuma yana da hujja da yasa ya kira da shi ya kira shi da suna imam al-a'zam saboda dukkan masu mazhaban almajiransa ne shi a shafi kan ba a madina ya zo ya karatu wajen maliki ba to ba almajirinsa ke nan ba shi kuma babban almajirin shafi a duniya gaba daya ahmad bin hanbal ne ko ba shi bane shi ne malamin sa saboda haka ashe shi ahmad dan hanbal almajirin almajirin maliku ne duk almajiransa ne to shi kuma abu hanifa ya zo ya karbi wasu hadisai ma wajen guda uku ko hudu ko biyar a wajen imamu malik to yanzu wane ne limamin kowa imamul kulli imamul a'azam ba shi shihabuddin yana da hujja da ya kira shi da suna imamul a'azam kuma lalle imamul a'azam tunda annabi ya ishara akan sa akwai hadisai da yawa Allah ya ba mu albarkacin آمين na'am أبي عبد الله kaji shine abu abdullahi مالك بن أنس maliku dan anasi قدس الله روحه Allah za ka ji ruhin sa ya ma tsarkake ruhin nasa shi za ka kawo shi da fi'ili ma din addasa Allah ya riga ya tsarkake ko ya ta tsarkakewa wani zuwa ya je addasa shi addalun din almushaddada bil fata eh Allah ya tsarkake shi ba mu albarkacin sa آمين ونور ضريحه kuma Allah ya haskaka wato makwancinsa ma'ana kabarinsa
وعلى الله المؤتمد kaji aga Allah ne na dogara في بلوغ التكميل a cikin wato isa na cika wannan littafi na dogara ga Allah Allah ya hore mun har in isa lokacin da zan cika wannan littafi buluki ta wannan lokacin da yawa malamai suka fara talibi sai su rafu to shi sai na roƙon Allah Allah ya jinkirta mi har ya ƙara wannan talibi to kun ga Allah ya karɓar masa mu ma Allah ya karɓar mana annuna mara nan da mu yi saukan wannan littafi barkan sai da rasulullahi barkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barkan mai littafi barkan malaman mu barkan magabatan mu Allah ya nuna mana na'am وهو حسبي ونعم الوكيل Allah ya yi shi shine madalla da madogara Allah
كتاب الطهارة sai ki dawo da harati إيه، في كتاب الطهارة ƙa'idan fiƙihun nan mu ringa maimaita karatu da نعم eh mun yi da wannan bayani sai mu koro kuma karatu ba wani sharhi muna fassara kalmomi ɗaya bayan ɗaya saboda mubtada الله يساك an gani الله يساك mu koma da bayan mu ɗauko karatu بسم الله الرحمن الرحيم farawa da neman albarka da sunan ubangiji نعم الرحمن mai gamammiyar kyauta a duniya ko ko mai babban kyauta الرحيم mai keɓaɓɓiyar kyauta a lahira ko mai karamar kyauta وصلى الله على سيدنا محمد Ina tsira da abincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi da alayansa wa da sahbihi sahabansa wa da azwajihi matayansa wa da zurriyatihi zuriyarsa baki ɗaya wa sallama tasliman da gaisuwa wadda take abintacciya qala shaykhul faqih babban shehin malami mai yawan sanin ilimin fikihu ya faɗa al imamu shine wato jagora limami al hafizu shine mai kiyayewan ilimin hadisi da na fikihun baki ɗaya al alimu al allamatu malami ne al'allamatu mai yawan sani al muhaqqiqu wanda yake ya sha dukkan kogin ilimi wanda ya sakankance Na'am.
a ilimi gabaki daya al fadinu mai yawan hankali mai yawan basira shihabuddin shine tauraron addini abdurrahman bin muhammad bin askara to kaji shine sunansa Abdulrahman dan Muhammadu dan Askaru Allah ya kare da a gare su Allahumma ya rasulullahi wala ga mutun ya yi dan sai ne ya masa suna Askaru daga cikin san wani ta Askaru na'am ko ya kuka gani malamai da zama soja farisi eh na Muhammadiyya eh yaki ainihin magauta ya zama zakirun zakirai albarkan sidi rasulullahi Sallallahu alaihi Allah ba mu yaya mu samu suna mu- Muhammadu al-Askar kuma Askar har yanzu lakabi daga cikin lakuban Annabi Muhammad shi kuma wannan babban malamin nan Sheikh Yusuf Nabahani ya kawo shi a cikin mufarrijil kurubi cewa Askaru suna ne da na Annabi Muhammad me as- me wannan littafi me yake cewa ne ne ne ne mahaddata wannan littafi al-Burda ka annahu menene وأنهم عربا أبطال أبرهة mhm أو أذكر بالحساء to au askari ba ya zo a ciki ba to ai suna ne daga cikin suna maulana rasulullah ma'aikin Allah in an ce ga rundunar yaƙi in sun tun karo shi suna gani shi sai gaban su ya fadi kuma shi fardun ne fa bi jalalati shi kuma shi ne ne sai kun sun mun jama'a ne da yawa kamar ga wasu a nan gefen ga wasu a wannan gefen amma annabi Muhammadu shi ɗaya ne amma an sun haɗu da shi sai ga sun juya sun ba da baya maulana rasulullah askar rundunar yaki shi kuma muhammadu shine muhammadu askar jarumin jarumai sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu albarkacin sa.
Amin.
na'am al malikiyu kaji al-maliki wa maliki ne mazhabansa al-Baghdadiyu mutumin birnin bagadada radiyallahu anhu al-ash'ari mai aqida na ash'ariya cikin tauhidi ya kawo na kuwa bai kawo ba sai ku riskar akwai al-ash'ari a cikin tsohon nusuwa al-ash'ari mai bin aqida ne na ash'ariya a babin ilimin tauhidi Allah ya ba mu albarkacin sa ya ba mu albarkacin su malaman namu da suka mana hidima mu namu kurin yanzu mun zo muna bin gwadabe ne Allah saka musu alkai Amin.
na'am radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare shi alhamdulillahi ya ce godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki alhadi ila sabilir rashadi shirwa zuwa ga tafarkin shiriya al'alimu masani bima badana da abin da ya wa buya zahara da abin da ya bayyana min ahwalil ibadi na daga halayen bayi da wasu bayi ma baki daya ja'ilil ulama'i wanda ya sanya malamai wasidatan fi bayanil ahkami su ne tsani masu yin bayanin hukunce-hukunce jama'a kunje ba yadda za ka yi ka yi ibada ba ka bi hanyar malamai ba zai yiwuwa su ne bayani wasi ɗatan su ne tsani wanda za su haɗa ka daga nan zuwa can dan Allah su ɗauke ka daga nan su kai ka can in ba ta hanyar su ba ba za ka gane komai ba Allah.
ke za ka ga mutum yana wulakanta malamai to kyale shi an jima kaɗan za ka ji na wulakanta annabi Muhammad mutum yana wulakanta annabi Muhammadu kyale shi an jima za ka ji na wulakanta Allah Allah.
wanda yake wulakanta Allah to gwamma wuta ma da shi domin ba maka zai shiga wuta wulakanta wayannan ya jawo maka wulakanta wayannan wulakanta wayannan ya jawo maka wulakanta wayannan kar ka ga wai malamai ne ka casa su da baki ba komai a a ka yi rita zai kai ka kaje ka bari magana kan sahabbai wata rana ka faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ka faɗa kan Allah shikenan tafiya ta ta ta tafi kenan Allah ya kare mu barkan manzon Allah malamai sune wasu datar cikin bayanin ahkamun shari'a hukunce hukunce na shari'a Hmm.
fariqina bima allamahum bainal halali wal harami masu rarrabewa bima allamahum da abinda Allah ya sanar da su bainal halali tsakanin halal wal harami da haram farabihu kaga mutumin da yake mai arziki wanda ya ci riba man faza bi mutaba'atihim shine wanda ya samu babban rabo da bin wayannan malamai haza Na'am.
samun babban rabo Mm.
bi mutaba'atihim da bin su Na'am.
ka bi su zaka samu albarka
wal khasiru kaga wanda yake tabaɗe wanda ya taɓe ya hasara ya zama banza ya zama wofi ya zama shirme ya zama ɗan wuta man hada an musahabatihim ka shi ne wanda ya bauɗe daga barin bin hanyar malamai ya zo ya abokantaka da su a wasu ya ya fi ƙarfin nan eh ya zo wajen malamai a a shi kuma zai ɗauki a tsini ne ko a rediyo ko a takarda ko a kasar kasar amma ya zo gaban malamai ya tambaya a Allah akbar to irin waɗannan su sun yi asara Allah ya kare ni Amin.
za su bi akan kuskure duk inda suka je suka dan wani girgiza ba wanda zai dora ku amma kana gaban malami kana dan wani girgiza za ka dan kauce sai sai ta ka akan hanya Allah.
Mm.
wa salawatuhu ainihin wato gaisuwa ta Allah wa da aminci na salamuhu ubangiji su tabbata ala a abdihi bisa ainihin masoyinsa malaman musulmana mu ce bawansa sai dai masoyin Allah
wa rasulihi kuma jakadansa jakadan ubangiji sallallahu alaihi wa sallam muhammadin shine mai wannan gauran suna min jaye haka da min jaye da muhammadun sallallahu alaihi wa sallam adda'i ila daris salami shugaba ba zai kira zuwa gida na zaman lafiya aljanna kenan sunan aljanna ne darussalam Allah shigar da mu darussalam da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tayyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin aljanna salam salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Allah shigar da mu aljanna da alfarar maulana rasulullah jama'a akwai shagali a cikin aljanna Allah ya kai mu malam muhammadu sani akwai shagani a cikin gina aljanna Allah kai mu alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam mu da ƴaƴan uwan mu da iyayen mu da malaman da dukkan wanda ya dada da yantuwan Allah ya dada annabi
المبشر بما فيها من التفضل hadi bai yin bishara al-mubashir bai yin bishara bima fiha da min da yake cikin gidan aljanna Na'am.
darussalam Mm.
na daga ainihin falala fifi ko baiwa daban-daban daban نعم والإكرام da kuma girmamawa نعم وعلى آله da halaye na sa da وأصحابه sahabansa البررة الكرام هذه كتبتو ما تجرما كل البر والتقوى واهل الفلاح الله بام البركه تنسو صحابه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم متينا ولا كنت سابن النبي to ka shirye da shi kana da dama in kuma ya ki to kyale shi in ka gaya mishi ya ki kyale shi tsakanin shi da Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi karfin wulakanci Allah ba mu albarkacin صلاة توجب لهم مزيد الفضل Hadi, salati ce wanda suke wajabtawa a gare su Mm.
mazidal falal da uwa na falala na baiwa Na'am.
na fifiko Allah ya ƙara musu da da ƙara musu da da ƙara musu نعم والإنعام da ni'imomi daban-daban jami'i ne nan ni'imatu a ce in'am jami'i na ku وبعد bayan wannan jimala فإن الولد السعيد lalle da wanda yake mai arziki وفقه الله تعالى Allah ya mishi gamo da katar mu ma Allah ya mana gamo da katar آمين لما راهق سن الرشاد yayin da ya kusaci shekaran nan na shirya وناهز أن ينتزم في سلك أهل ya السداد zunguri na haza da wancan kalma ra haka duk manan su da na haza Na'am.
za shi zungura ma'ana ya kusanta Na'am.
ke sa mai fata hujjawa duk haka ya karanta su Na'am.
duk manan su da Na'am.
ya kusanci Na'am.
shekarar nan wannan haza ya kuma ainihin kusanci ne أن ينتزم في ya سلك taru a cikin zurin nan na أهل السداد ma'abuta arzikin duniya da lahira wanda Allah ya musu gabo da kadar Allah ya mana Amin.
Allah ya mana Mm.
سألني
kuma yi bayani ma ya yi sadaq Na'am.
tana gaba da a- sai ka samu ludugul hadi sai ka samu asada Na'am.
ludugul hadi ludugul hadi ainihin wato baiwa wacce take koyayya Na'am.
tausasawa na Allah koyayye Akbar.
koyayye Na'am.
jama'a a maka sata a kwashe maka dukiya a daddake ka a maka rauni a maka rotsi a karya maka gaba alheri ne ko sharri ne sharri ne ba ma yi wata mata a cikin sunan da tiki aka mata kubara na masu da ya wuce ɗaya ko biyu ba aka kawo aka kawo aka kawo sai ka ta haɗa kan zanuwa fiye da ɗari ita kuma tana da kuɗin wani ƙwale ne ko biyu ya kuma dan wani san jalla wannan irin kubara irin na tiki na Allah kawo a cikin sahabban maulana rasulullahi jama'a a ce ga baban da ya haife ka ga uwa da ta haife ka ga yayunka ga kannanka ga matanka na aure kuna tare da shi kana cikin jin daɗi haka kurum a zuwa kama ka a kai ka wani ƙasa a je a sayar da kai alheri ne ko sharri sharri a ɗauke ka ba a raba kai iyaye da ƙasan ka da komai a kai ka wani waje ka je kana bauta shike nan haka Allah ya yi wa wani bawan Allah sunansa zaidu aka karba shi da gidan aka je aka sayar da shi gashi gashi nan kurin sai Allah ya kawo shi Madina Allah ne ta sai Allah shi da Maulana Rasulullah Allah wa annabin da ba wani annabi kamar sa ana nan wasu suka zo gare suka gare shi suka je suka ga iyaye aka zo dan mu ne ya Rasulullah a ba mu shi mu koma ya ce a zabi na wajen sa kai ya ya ce a ina bari da annabi ba zai yi kai bauta ba kake ya ce kwarai wallahi na gwammace in zama bawa a karkashin wannan dazu dazu na an kamo shi na bawa yanzu nan sai manzo Allah sai kama hannun shi yace daga yau daga yanzu zai dana ne na mutu zan gaje shi zai gaje ni shi ma ya mutu zan gaje shi ka a sake ce mishi zaidu dan wa ce zaidu bin muhammad manzon Allah bai yi sauki kan wannan matsala ba daren da aka saukar mishi da abubuwan ne a bayi mu aka faɗi yin janna sannan masa Allah ya sauki ya ce to wannan saboda umarni daga Allah ba da mu saba mishi ba a iya cewa zaidu dan wani a faɗi sunan babansa amma ko a haka ma an ce zaidu dan Muhammad to wannan ma yana nan domin wannan har tashin kiyama ne shi masoyin manzon Allah ne dan sa ma ya zama masoyin manzon Allah ko a kalma na larabci kalma ɗaya ta larabci sai ta bani ma'anoni da yawa an canja mata wasali hubu so amshi ruwa in kai wasali kasa ka ce hibbu masoyi wannan zai ana ce da shi hibbu rasulullahi wa kuma hibbu usama dan zai ke hibbu rasulullahi wa kuma hibbu rasulullahi masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah me ya ja mishi wannan saboda zuwa kusa da annabi Muhammadu to jama'a a ce kana bawa yanzu ka zo ka zama a cikin sabon ma gaban ɗaya kaf ba wanda suna sai zuwa Qur'ani sai shi daya ko Abubakar ko Umar ko Usman a wannan martaba shi kadai ne gade babu bai da abokin tarayya kuma babu wanda annabi ya ci wannan martaba na hibbu rasulullahi wa min hibbu sai Usama dan Zaid annabi ne da kansa ya kira shi ya kuma kira ɗansa da wannan irin lakuba shi sa kowane abu in ma na alfarma ne za a nema gaban annabi sai a tura usama bin zaid kun tura kun tuna kisan mahasumiya wanda ta je ce sata za a yanke mata manyan mutane ne aka ce ai ba wanda zai ke manzo magana sai sai zaid sai usama shine usama ya zai ya rasulullahi kaza ya ce a usama atashfau fi haddin min hududillah Allah cikin haddi daga cikin haddodin Allah kake neman wani ceto Allah ya ce azzar kai barin ga maka kai Usama in baka sani baka sani yanzu da Fatima da ta yi sata da zan yanke hannunta ba makzumiya ba makzumiya me a ji yanke hannunta da Allah ta cikin sai sanyi bai sake yin nadama ya ce ya yi burin ma a ce da ranar ne fara shiga musulunci ba san da aka tafi yakin nan da aka ji wanda mutum na faɗi la ilaha illallah ga kuma gobe ya kashe shi ana dawowa ya ƙyarci ya rasu layi to usama fa ya aika aika ne yayi ya kashe mutum bayan ya faɗi la'ila ce usama zo shin da gaske ne ka kashe mutum bayan ya ce la'ila illallah haka talta hu ba da an ƙara la'ila illallah قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا وفي رواية تقية رسول الله يقول أبا سيدين يكار كانسا hal shakakta an kalbihi fara'aita zalik ka buɗe zuciyarka ka ga wannan bai kai ba kamar da ake ce mana yan riyan nan ne ba mu da zuciyar mu an ga mu yan riyan ne ba dan Allah muke yi ba shi yace istaghfir li ya rasulullah yace fa kaifa bi la ilaha illa allah idza ja'aka yawm al-qiyamati tahajjuka inda allah ya za ka yi da kalmar nan baya ne na la ilaha illa allah in ka zo makaranta shi kiyama tana neman hujja a wajen Allah don me ka kashe wanda ya faɗe ta kai me ka bada ka zama musulmi kai usama me ka bada ka zama musulmi to ya mutum zai bada kuma ka ce mishi kafiri irin wannan tambaya za mu iya tambayan waɗanda su iya ce mana kafiran me ka bada ka zama musulmi la ilaha illallah to mu me muke faɗi to ya za mu yi mu zama kafirai saboda haka lamarin haka al'amuran yake an wa musulmai saboda haka manzon Allah sai ya ya saita shi akan hanya wato manzon Allah na shiga wani karatu ne kan wani karatu muna maganar soyayya sa da manzon Allah to amma shi manzon Allah matsalan gaskiya yazo to baya sauraro ko akan kansa ne zai zantar da hukunci ba kan wani ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ita ludubul aqi in an same ta sai a samu sadada sai a samu katari sai a samu dacewa sai a samu gamo da katar to Allah mana gamo da katar kuma Allah ya ba mu ludubul aqi malamai ko ba so Allah ya mana ludubul aqi amma kar ku manta ba ludubul aqi ba ta zuwa sai an yi gwagwarmaya an dan mammatse an dan nannoɗe an dan soki mutum an kwankwashe shi an murje shi eh to sannan sai ludugu lafiya biyu ba to Allah mana ludugu lafiya ba tare da sai waɗannan sun samu ba amin ce wa'annan a haƙin wasu ne amma mu a haƙin almadiranmu ba sai an musu wannan tsoron ba za su haɗu da ludugu lafiya ya sa jibrimu Allah ya ƙara masa yarda da shehi ya faɗi wannan nan da ne ɗauki abin alƙalami ya ringa ya wajen nan na latif wani za ku je wani sa'in na karanta baitinsa ala ya latifun ya latifun laka kalluduhu fa anta alladhi hum bika yajmaluna alluduhu ba ga ringa jira wannan ludubu ludubu ludubu sai dai bai koti goma sha daya sai ji Muhammad Ibrahim eh kuma an ce wani sa'in yakan yi markan zikiri na latif Sheikh Ibrahim ba? Na'am. Ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku ya ladiku. Wani sa'in iya fara jerawan sai da iko dubu bai sauke numfashi ne jama'a muna da rijalu ba wannan dariƙa ba dariƙa ce ta wasa ba muna da iyayen gida kwarai kuma wallahi muna nan kan gaskiya mu ke mu tai Allah ba mu albarkacin su da yace mai malam sa'alani an asna lahu ya kitaban tambaye ni in rubuta masa littafi yakunu ma'a kasrati wanda ma'anihi zai kasance tare da yawan ma'anoninsa wa jizal lafazi mai gajeren lafazi sahalat tanawuli mai saukin ɗauka wa lihifzi da kiyayewa shine hadda fastafartu Allah ta'ala sai na ba Allah zaɓi madaukakin sarki وجمعت له هذا sai المقتترع na taro mishi wannan takaitacciyar littafi وأودعته جزيلا sai na sanya shi gwaggwaba من na الجواهر da gwaggwalagwalan ma'anoni والدرر da ainihin diamond diamond na ma'anonin نعم. وسميته sai na ambaci wannan littafin nawa إرشاد السالك shiryar da wanda ya haɗe wa tafarki إلى أشرف المسالك zuwa mafi ɗaukakan mahaɗa على مذهب الإمام a الأعظم bisa matafiyan nan na limami wadda yake babba أبي عبد الله shine abu abdullahi مالك بن shine أنس maliku dan anasu قدس الله روحه Allah ya tsarkake ruhinsa ونور ريحه ya haskaka gabarinsa وعلى الله المؤتمد ga Allah na dogaran ji malamu ma ga Allah muka dogara في بلوغ التكميل don isa ƙarshen wannan littafi Allah ya sa isa ƙarshen wannan littafi ma da kawo ranar da za mu yi sauka Amin.
Barkan manzon Allah صلى الله عليه وسلم وهو حسبي Allah ya ishe ni ونعم الوكيل ma da Allah da madogara Allah to alhamdulillah jama'a Allah ya saka da alkhairi mun zo kuma sai mu kama kitabul larabci sai kuma muna kan wannan littafi da da makama insha Allah wanda ba ku saya ba da Allah ku yi kokari ku saya a zo ana duba ko ba kai ya karatu ba saya ka rinka duba za ka samu lada shi littafi ka saye shi shi babban arziki ne bare kuma Allah ya sa mutum ma ya iya zai rinka dan duddubawa alhamdulillah lada kan lada to jama'a Allah saka ku da sai Allah ya mana albarka Allah ya biya bukatun mu abinda ba mu iya Allah ya iya mana aliman ya zo za mu roƙi limamin gari zai mana addu'a a kuma na iya ma muna tare da shi kuma akwai shugaban mu na zakire tuni dama na zo na same shi a nan ne alhaji isa mai gari akwai kuma a galadiman gari da sauran masu mulki muna muku godiya jama'a mun gode muku gashi cikin ruwa da sanyi da komai